أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة شق إدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر آه من أتكي للتاف أن يقصد الفريدة في الطريقة التجانية نا الشيخ إمام النزيفي رضي الله تعالى عنه زام تاشي فصلي نبيته بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بعض مناكبه رضي الله عنه fasali kenan game da wasu yankin martabobinsa da darajojinsa shehu tijjani Allah ya kara masa yarda
وعنا به آمين Mm.
هو البرزق الأعلى وأصل wasa'ili wayambu rahmatin wa barul haqiqati fabil khatmi wal maktumi summiya indahum likatmi wilayatin wa kitmani rutbatin li katamal maula kamalal wilayati kama kutimat rasan biruyin wa kilmati sayanzilu katiman zuhura wilayatin فليس ولي بعده بالمشيئة وإني كنيته أبا البيد إنهم نمد جميع العالمين ببيدة فكل ولي كيف كان ببهره أمد بقدر ما له من فضيلة من أول نشآت الأوالي من كل عام إلى النبك يسقي كل برد وذرة فما بعد من ذات النبي محمد تلقته ذات الكتم دون وسيلة
أسأل ربي
wancan ƙari ne ko? To mun zo sai mu bi shi mun zo fassara. Ta bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم هو Ta البرزق الأعلى وأصل الوسائل وينبوء رحمة وبهر الحقيقة huwal barzakul ala.
نعم Shehu Tijjani shi ne tsari maɗaukaki. Muna da albarzakh kala biyu, albarzakhu barzakhan. Akwai albarzakhul jami. Barzakhi jami'i tsari wanda ya tattaro komai da kowa. Wannan tsarin kuma ita ce wahidiyya. Ita ce ta ayyunul awwal, ita ce kuma asalul baraziki kulliha. asalin dukkanin wasu tsare-tsare baki ɗaya kuma ta kira barzakhul azami madakata matsara mafi girma wato manzan Allah wato shine wanda ya tsare tsakanin tekun uluhiyya da tekun mukawwanatu annabi shine ya tsara tsakanin tekun uluhiyya da teku na mukawwanatu bacin shi da tuntuni duka halitta sun ƙone so da babu wanda zai ɗaukan tajalliyatin ubangiji Allah ce inna laka idza tajalla li shay'in khashi'a lahu duk abin da Allah ya mishi tajalli sai ya narkar da wannan abu to duk halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tsara tsakanin mu da Allah shine ruwan sanyin da ya sauƙaƙa mana jalalar ubangiji Allah ya sa an gane. Barzakhi na farko kenan, barzaki na biyu shine barzakhul a'la da aka gaya maka nan. Kuma shine barzakhul barazik shau tijjani. Wato shine te shine tsarin da ya tara tsakanin baharun nubuwa da baharul wilaya. Shine tare mana tsakanin abin da ake karɓa daga annabi zuwa ga waliye da kowa. An san me kowa an gane? To wannan kenan. Don haka huwal barzakul ala shehu shine mada shine tsari barzakh abin da ya tara tsakanin abu kaza abu kaza kamar yadda Allah ya ce marajal bahrain yaltaqi bainahuma barzakhun la yabghiya Allah ya sa ku an gane Aha.
وينبوء رحمة
wa usul wasa'ili نعم kuma shine asalin dukkanin wasu tsane-tsane wasa'il jamsi- jam'i na wasilatu tsani da za ta kai ka zuwa ga wani abu نعم to duk wani tsani shi da ne asalin shi shine tsanin shi نعم yasa ya zama tsanin tsanin nika نعم duk wani tsani shi da ne tsanin sa zuwa ga manzon Allah نعم وينبوء رحمة to shi za a ga cewa wa usul wasa'ili Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ya ku wanda kai imani ku ji tsoron Allah ku ne matsanantuwa zuwa gare shi wasila kenan wato sheyi na tarbiyya Allah ya sa an gane نعم haka ne kan shi janna cewa kullul mashayiki aka zo min ni fil gaibi duk wani shehi daga ganshi ya karba hannuna a gaibi bai gane bane kurum da haka ni ne asalin shi wannan kenan duk ko abin da ganshi na tafiya ne tare da tsani dole ko Allah ne sai ka bi tsani amma sha ta kaza ila rabbi sabila zai yi ka iya ɗinki haka nan kawai Allah ba zai koya maka ɗinki ba amma ba ya kaje gurin tela bai ka koya haka ne ko Ah, hada takalma kowa ba zai iya zai yi kawai ka ce a ai Allah ya ce wa allama ka malam ta kun ta'lam Allah ka koya mu ko ar-rahman allama al-insan Allah ne ya sanar da ni a kana dinki a ce maka ya kace Allah ne zai sanar da ni ba zo yayi tsani ba to shehu tijani duk wani tsanin da zai kai ka zuwa ga Allah shine asalin sa wannan kenan wayan bu
وينبوء رحمة وبهر الحقيقة wayan bu rahmatin kuma shine mabubbuga na jinkan Allah barul haqiqa kuma shine tekun ilimi na baɗin al-ulumul batina
نعم وبالختم والمفتون سمي عندهم لختم ولايات الرحمن رتبة shan da ya ce maka wa baru laƙiƙaci har ila yau wasu zaga suna inkarin ilimi na baɗi an gane bacin ga hadisin sai na abu huraira cewa a hasumi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayin na karbi jakkuna burga mai biyu da gurin manzon Allah ɗaya na bayyana muku shi ɗaya da lan bayyana muku shi da an yanke makogoro na an gane to wannan kenan don haka ilimin hakika ilimin baɗi yana da asalai da yawa yana kuma da mene dalilai da yawa wata rana sai mu tuna kan wannan
بالختم والمفتون
fabil katmi wal maktumi Mhm, ƙarsa.
سمي عندهم Mhm.
لختم ولاية واجتمان رتبة
Mamun Nazif ya ce summiya ana kiran shi wutacen inda hum a wurin manyan waliyai bilkatmi da suna alkatmu alkatmu wato cikamako me yasa ya ce mashi cikamako likatmi wilayati saboda kasancewar shi shine katimul katimul ولاية خاتم الولاية الخاصة والمكتوم sannan ana kiransa da almaktumu da kame kaulasin likitmani rutubatin domin ɓoyuwar darajarsa. Allah ya sa an gane. Kasan na gaya muku, ita wannan katmiyar hatta waliye ba santa ba. Ibn al-Arabi da girmansa, da buwayensa ya yi bincike game da sanin hakikan wannan gudubi. Me a sunansa, me ya kabilarsa, ina ne wurin zaman salwa yaushe ne lokacin bayyanarsa Allah bai nuna mushi wani abu ba sai ya mika wa Allah lamari ya bar neman can kuma sai aka nuna mushi aka sanar da shi wani abu aka kuma hana shi gabarin budawa to shi ibn al-arabi al-hatimi yayin da aka hana shi ɗan abin da ya sani cikin shi tijjani ya faɗa sai ce a to inda haka ne sai ya ambaci shi tijjani makatuman da kaulasa wana ya ɓoyayye ne ba san shi ba me dalili saboda shi ɓoyayye ne wurin dukkan waliyai ba wani daga cikin walima da ya san shi wannan kenan don haka wannan na daga cikin darajoji na mola mushewa na ahmad tijani shi ne ke ce maka summiya indahum ana ambatan shi tijani a wurin waliyai bil khatmi da cikamako me yasa ake ce mishi cikamako ya khatmi wilayatin saboda cika walittaka wal maktumi ana kiran shi abin boyewa a wurin su likitman rutbatin kuka ce wa kitman rutbatin shi ma domin boyuwar darajarsa to
به كتم المولى كمال ولاية كما كتمت رأسا بروح وكلمة
shi wannan gudubai da nake ta gaya muku shabakar mijin yau yana cewa fal'awwaluna minhumul aqdabu akmala ahwalahumul wahhabu su farko da'iran farko daga cikin da'irar waliye su ne kudubai in aka ce kudubul fardi shi kuma ɗaya ne a zamaninsa Allah alwahabu mai yawan baiwa ya cika halayensu. Ya ce, biyi ka ta malamola, da shehu tijjani ne, ka ta malamola Ubangiji ya cika kamala wilayatin keɓantacciyar walittaka. Hmm? Kama kutimat ko? Kaman yadda aka cike Uh, manzanci mm. afon kamar yadda aka cike walittaka ga mamma rasan gabaki ɗayanta mm. biruhin da nabi isa wa kilmati kuma kalmarsa mm. wato keɓantacciyar wilaya daga shehu tijjani ta ƙari irin wali da ya zo da ɗarika da komai da komai da komai irin na shujjan ta ƙari da kan shehu tijjani don shi warisi ne Muhammadi ma'alumi. To da shi aka cika walittaka khasa, wato walittakan da ake tsamo wali da falala cikin mu'minai. Ka san duk mumini wali ne, daga nan bayan ka zama mumini da albarkan mukabara da mujahada, sai Allah ya zaɓi ka. sai ka zama wani waliyin wanda in ba waliyai ba ba wanda ma ya san ma kai waye in ba wasu su waliyin ba ba wanda zai ce ba wani ba ne kamar shugaban kasa ya tara 'yan siyasa dala an kai ka zo kawai ba za ka ce wani wani ba ne amma su ya su ya su sun san mene junarsu to wannan kenan to da haka ita kuma wilaya amma an cike ta ne an cika ta an cike tushen ta ne gaba ɗayan ta Isa domin shi annabi isa a yana mutuwa ba zai bar duk wani mumini ba ita ko baya da za a ce a ba mumini a samu waliyi dole sai da mumini za a samu waliyi Allah ya sa ku an gane to da haka da tafiyansa kasancewa tafiyansa ba wani mumini to shi ke nuna cewa kuma ba wani waliyi ko da waliyi na imani gaba ɗaya asalin walitaka su da asalinta a yi imani eh Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa allazina amanu wa kanu yattaqun shine cewa kama kutimat kamila ga ciki ita walittaka ga mammara asan gabaki ɗayanta bi ruhin da ruhin Allah wa kilmati ko magana ta Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa ku an gani to sho yana cewa fa in lam yakun man yazkurullah zalzalat zalazilu sa'atin wa nadal mu'azzin daga nan yana zama duniya ba mai ambatan Allah sai a ta a girgizan ƙasa kenan sai mai busa ƙaho ya busa
سينزل خاتما ظهور ولاية فليس ولي بعده بالمشيئة sayan zilu katiman da sannu zai sauka yana mai cika, cika zuhura wilayatin wilaya zahira wato bayyananniyar wilaya an gane? bayyananniyar wilaya shine ce muku wilaya ta imani duk wani mumini wali ne amma zahiri an fahimta da kyau? to wannan kenan shine wilaya amma ta ga ta kowa da kowa ta duk mumin falaisa waliyi ne babu wani waliyi ba da hu bayan tafiya annabi isa da rasuwansa domin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin ba za a taba samun mai faɗin Allah Allah ba bil mashiyati wannan da hukuncin gwamnatin Allah yake duk ba da kaina nake ganga wannan haka Allah ya tsara
وإني كملته أبا الفيد إنه يمد جميع العالمين بفيدتي wa inni kanaitu ni ne masa alkunya ina yi mashi tujani alkunya da abal faidi uban madadi sai sunan kuma ya dace da shi innahu domin shi yumiddu jami'al alamin shi ke madadi ga dukkan talikai bi faidatin da kwaranyarsa da asirinsa da madadinsa Allah ya sa ku an gane don haka kamar yadda na gaya muku shi yin madadi ga wani abu ne wanda yake ja'izi domin madadin ma ai kala-kala ne akwai madadul jismi lil jismi akwai madadul kalbi lil kalbi akwai madadul ruhi lil ruhi ha akwai madadin da ni ma zan iya yi maka farai kuwa akwai madadin da a to yanzu fitar da kai jahilci ba madadi ba ne ba ka abinci ba madadi ba ne ko shi abinci ba madadi ba ne eh a yadda muke ɗin nan na sa aka dafo taliya aka kawo ai din na yi muku madadi domin za ku ji kun ƙara wani mura da ƙarfi da himma da warwarewa Allah ya sa an gane don haka akwai wani waka da mawakan ibn taimiyya suka yi kamar yadda ya zo cikin hukudu durriya ne Allah ya sa an gane suna cewa hani alli ramsin damma bahara fada'ilin فدوبى لقوم جاوروا وداجؤوا فلا بد من فضل عظيم ورحمة تايا بها دول المقام المضاجي an gane? wai ma dalla da ƙasa da ƙabarin da ya tattaro tekun falala tsarki ya tabbata ga mutanen da suka yi makwabtaka da shi saboda mene yana musu madadi wadaja da wanda suka kwanta tare da shi. fala budda min fadlin ba makawa suna samun wata falala madadi kenan azimin mai girma wa rahmatin da rahama albarkansa madadi kenan ta ya biya dulal maqami mazaji zuwa da ke cewa shafi kamar na wurin 414 ne wa a'jib li qabrin damma baharan zakhiran bil fadli yakzibu bil ula was udadi kai akwai wanda suka ce an taruhul wujudi kai ruhin samuwa ne ma da kai duk halitta ke rayuwa da ba ka da kowa babu duk wannan magana da aka faɗa ya kai wa'ina Allah ya sa ku an gane Allah ya kiyaye don haka yin madadi abu ne wanda yake ja'izi musamman ka nema wurin wanda Allah ya tsarkake zuciyansa da nufin kai ma ka samu wani rabo cikin asirinsa. To, wa kullu waliyyin kowane wali daga cikin waliyai kaifa kana bi bahri ko da fardu ne daga cikin afaradu, Mm, ko da najibu ne daga cikin nujaba'u, mm, ko da naƙibu ne daga cikin nuƙaba'u, ko da miftahu ne daga cikin mafatihu, mm.
kaifa kana koma dai ya matsayinsa yake.
bi bahrihi umidda mibarihi umiddatu daga tekun shi tijjani ake masa madadi su wannan kenan bi qadri ma lahu min fadilati gwargwadon abin da Allah ya raba ya bashi na daraja Mm. min awwali nash'atil awalimi kulliha tun daga farkon tashin talikai baki ɗinsu wato tun annabi adamu Mm. ila nafki yaski kulla fardin wa zarr ilan nafki har zuwa busa shi ke shayar da kowane ɗaiɗai daga cikin mutane wa zarrati da kowace ƙwaya daga cikin ƙwayoyi
wa as'alu rabbi an yamunna bi fadlihi kaga wannan ƙari ne ina roƙon ubangiji na da yi mun baiwa da falalansa wa fadlu rasulihi ala alayya bi faidati wa fadla rasulihi da kuma baiwa ga- da falalar annabinsa ya baiwan gare ni bi faidati da samun kwaranyi na'am fama fada min zatin nabiyyi muhammadin fama fa da duk abin da ya kwaranyo ah, da tsananin falala da karamci min zatin nabi daga haƙiƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu talaqatu zatul qatmi duna wasilati zatin shehu tijjani take karɓansa ba tare da ts- tsani ba kama ta talaqa kullu faidin min anbiya kamar yadda zatin mashehu tijjani take karɓan kowane kwaranye da ya kwararo daga gurin shugabannin mu annabawa wa ruslin alaihim jami'an tahiyyati da su manzanni ta yi- gaisuwa ta ya tabbata gare su baki daya wa rusulin da manzanni alaihim jami'an tahiyyati wato yadda kasan zatin shiddan tana karɓa daga gurin manzan Allah haka take karɓa daga gurin dukkan annabawa ka gani Mm.
domin ba shi ke raba ma duwar annabi ba, ai akwai annabi da ke Musa wili makami ne, Mm.
to zai karɓa wurin annabi Musa sai ya bashi. Ka gane?
Na'am.
Akwai Isa wili makami, waliyi ne amma yana kan ƙadamin annabi Isa ne, shi magajin annabi Isa ne. To sai ya karɓa, sai ya raba ya bashi.
Na'am.
Ka gane? Akwai Yahya wili makami. Ko?
Mm.
akwai lutsawiyyar makami akwai sulaimaniyul makami to duka dai to
فمنها تفرقت فيه الخليقة فما ذرة إلا وفازت بالقسمة faminha daga wannan zati ne na shehu tijjani fiyudul khaliqati kwaranya na halitta talikai baki daya tafarraqat ya rarrabu Mhm.
فما ذرة babu wata ƙwayar zarra إلا وفازت بالقسمة face ta rabu da wannan rabo da wannan rabo cikin abin da aka raba aka bata na tun azaliya نعم بواصلة face ta القتل.
rabauta da wani rabo da rabanta da aka raba aka bata tun azal Mm.
kuma raban nan tana rabauta ne bi- da shi ta same shi bi wasu ɗarikatimi ta hanyar shehu tijjani
na'am cikamakin waliye attijani ahmada na'am kuma ko ta sani mm, ko ba ta sani ba na'am kullul mashayiki aka zo an nifil gaibi na'am ba su sani bane kawai ka ji wali yana ya ba sai ya ce annabi ya bani na'am hai shi ya shi- ya shi har waliyan ma ba su gane shi ba mm.
to abil faidi qulbi za bi sirri shine wa zahar.
uban madadi ka faɗi haka ɓoye da fili Mhm. wala taksha man yaruddu anka maqalati kada ka ji tsoron wanda zai maka inkarin wannan maganan nawa سوى جاهل أو منكر شمس دعوتي wa rabbi sama'i wal ardi innahu lahaqqun الإسلام misla ma annakum tandigun kuma fala ya suddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda wanda bai imani ba kai ya hana ka kai ya tore kau- to- toge ka wannan mai bin son zuciyarsa ba wanda ma zai maka wannan inkarin siwa jahilin in ba jahili ba in ba jahili ba wanda bai san waye shi tijani ba kuma bai san me falalar Allah ba aw munkirin shamsa dawati ko mai inkarin rana a lokacin hantsi
لدى الأنبياء والرسل كل يباشر duka wannan abin da aka gaya maka banda annabawa ciki war rusuli banda manzanni ciki kullun shehu tijjani ya ce ah, ba yadda za a yi kuɗi ya kai martaba ta annabi komin girmansa Allah ya sa ku ka gane kuɗibi ba zai taɓa kaiwa matsayin annabi ba. An fahimta da kyau? To don haka, idan har hakan kaga ashe ba da ba annabawa a ciki. Sannan shujja nake cewa yana cewa ah, ah, anna sahabiya abdul min al ya faɗi wannan magana a cikin jawahirul ma'ani cewa sahabi ya fi kudubi ta yi kudubi duk shi ke wa'innan abubuwa wannan madadin da sauransu da muka gaya muku to don haka kaga tun da sahabi ya fi shi kaga ban da sahabi a ciki ke ban da sahabbai adal anbiya da haka karkisi da abin da gaya maka ban da annaba wa rusul ban da manzanni ban da kuma sahabbai ba mu sani ko kun fahimta kullun kowa daga cikin ukun nan yubashiru suyudahu yana karban madadinsa ne da kwaranyansa min khitabi ahlin nubuwati daga cikamakken ma'abuta annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
وما نشق المختوم مدرك أنبياء wa famana shakal maktum ba yadda za a yi shehu abin boyewar daraja ya shaka mudraka anbiya abin da ke riskan annabawa na asirai فلو ذرة ko da wannan abin misalin ƙwayar zarra ce tabaddat min afwan falau zarratun minu ko da wannan abin nan misalin ƙwayar zarra ne cikin madadin nasu tabaddat ta bayyana ga shehu tijjani lazaba wallahi da yanar ki saboda mene a kowa da matsayinsa kuma kowa da rabansa ba yadda za a yi ka ɗauka karatun babba kai wa yaro ba yadda za a yi na yaro kai wa babba
نعم وما شمع قطاب وفرد ومبته وكل ولي مدرك الكتم قدوة shehu ya ce wa ma shan maɗabin مم.
sannan su ma ƙudubai ba za su- ba zai taɓa yiwuwa su shaƙa wa fardun ko afradu fardu mufran ne na afradu su ma wasu waliyai ne wa mifta wanda mifta mifta mufran ne na mafatihul kunuz an gane مم.
Ah, wannan kenan da afradu da mafatihul kunuz keɓantattun waliyai ne wanda suke manya-manya na Allah shojan na cewa maratibu rijalul kibar salasa martabatul arifi na shuhudul haƙƙi fil maratibi wa martabatul afradu shuhudul haƙƙi la fil maratibi wa martabatu gaibul gaibi maktumatun لا تدرك ولا يعرفها إلا صاحبها وهو الكتب الجامع واتو مراتب الرجال الكبار ثلاثة مرتبة من يمن وليكم akwai martabatul arifina martabar arifai wanda shine shuhudul haqqi fil maratib shaida alhaqqu cikin martabobi wa martabatul afrad akwai martaba na al-afrad da aka gaya maka yanzu nan shine shuhudul haqqi la fil maratib shaida ubangiji ba cikin martabobi ba sai wa martabatul gaibul gaibi sai martaba ta gaibul gaibi shine martabar kudubi wannan maktumatul la tudrak boyayya ce ba a riskarta wala yarba illa sahiba ba mai sanin da sai ma butun ta huwal qutubul jami shine qutubi jami da haka ba zai taba yiwuwa ba ga su aqdabu da wa'annan afradu da mafatihul kunuz da na gaya muku kai ba zai taba yiwuwa wa'annan wa kullu waliyin kai da ma duk wani waliyi da girmansa da mukaminsa kowane ne ba zai taba yiwuwa ya shaka mudrakal katin abin da ke riskan zatin shehu tijjani ba kulwati wato abin koyi ba wani gidan da za ta karba daga kayan jidarat dole sai wa transformer ta riƙe sannan ta raba ta bata a gane to
فنسبته للعارفين كنسبة الخواص لآمة لرتبة كتمة To a karanta daidai.
فنسبته للعارفين Tazaransa da ke tsakaninsa da shi da in aka haɗa tazaransa da arifai, مم. كنسبة الخواص kaman tazaran keɓantattu ne لآمة da kuma gama gari, kamar yadda kasan tazaran alhasa da amawa da bambanci da girma. Haka tazaran shehu tijjani da kuma manya-manyan waliyai. Yadda kasan keɓantaccen waliyi yana da bambanci na babba da kuma gama garin mutum. Haka Shehu Tijjani yake da bambanci da tazara da su manyan waliyai a harfai ɗin. Lirtubati katmati idan aka haɗa da murtaba ta katamiyya Shehu Tijjani.
نعم مقامه لا يدري إلا محمد
makamuhu matsayinsa la yadrihi ba wanda ya sai san sa a haƙiƙance illa Muhammadu sai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda shi Shehu Tijjani kamar yadda na gaya muku shi Muhammadi likitan ne shi cikamakke ne amma ta manzan Allah me cikewa ne amma cikewa na Annabi kasancewa shi warisi ne hakiki na manzo Allah shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya san sa in ba Allah ba dan haka warisin sa ma ba wanda ya san sa in ba annabi ba ban sani ba ko kun gane abu ne ya a bayyane ko akwai wani iskali lahu fi muhammadiyatin yana da khairu waqfatin fiyayyen rabo fi muhammadiyatin a cikin haƙiƙa muhammadiyya
وليست لأقطاب ولا لمفاتيح بها الله كسه بفضل ومنتي
walaisat wannan rabo da ke da shi a cikin hakika muhammadiya ba ta tabbata ba li'arifin ga wani arifi kowane ne shi an gane wala li mafatin wala wus- walaisal- walaisa li ko? wala li mafatin kuma wannan rabo da ya samu wannan rabo da ke da shi cikin hakika muhammadiya bata ta irin wannan rabon bata tabbata ga mafatihul kunuz ba biya Allahu kasahu بها الله كسه بفضل ومنتي Allah dai ya keɓance shi da ita da falala da baiwa shi manzo Allah ya bashi matsayi sai ce ya rasulullahi akwai wanda ya taɓa zuwa nan sai manzo Allah ya gaya mushi ga Zulqadir Jailani ko gasuwa ne gasuwa ne sai shi shi ne ma ya ce shi ya rasulullahi so nake ka bani matsayin da wani bai taɓa tunanin shi ballantana ma ya je kusa da wurin shine sai manzo Allah ya mushi wannan kyautar Allah ya sa an gane to
وليس لعارف bayar da za a yi ga wani arifi usul makami ya iya isuwa zuwa makamin shi ne وقد صرح النبي بذل وسيلتي domin manzo Allah ya bayyana haka ga tsanantuwa na Shehu Tijani ya ce babu wani wanda ya taba zuwa kusa da nan ballanta na ya karu
وأصحابي فازوا بالمنى والسعادة amma banda sahabbai domin su sun rabautu da samun cikar buri da arziki بنظرة وجه المصطفى وبصوبته saboda kallon fuskar annaba abin zabi da kuma abokantaka da shi فلا مطمع في نيل فضل الصحابة babu wani kwaɗayi da tsammani cikin samun falalan sahabban annabi وترك مقامهم لكل الخليقة ko kuma riskan makaminsu ga dukkanin halittu baki ɗaya وأعمال ما manzon معهم.
Allah yana cewa la ta subbu ashabi مم.
fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla udin zahaban ma balaga mudda adim walau nasifahu kada ku zagi sahabbaina da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uri na zinare bai kai mudun da ɗayan su ya bada ba. kai ko rabin mudun da ɗayan su ya bada ma bai kai ba. don haka ba wanda ya sai kai ma- ya san- ya- ya- ya riske su مم.
to
مم. سوى الصحابي فازوا بالمنى wasu adati ba والسعادة بنظرة waje mustafa wa bi suhbati mun fassara فلا مطمع في في نيل نيل- فضل الصحابة wa darki maqamihim مقامهم li kulli khaliqati to مم.
hmm?
وأعمالنا معهم ma'ahum bambancin aikin mu da nasu كما قال شيخنا kaman yadda shehun mu ya faɗa shehu tijjani كطير القطات kaman tafiya kaman tashin tsuntsun gaggaba ne مع الدبيب نميلة tare da gudun tafiyar yar karamin kiyashi ko yar karamar tururuwa a za ka haɗa kiyashi kafin ya fita ɗakin nan gaggafa ya je maka ya dawo hmm?
مم.
ko kuma a ce gaba ya daɗe da fita ma daga jihar nan ko ko ya daɗe da fita daga ƙasar nan Allah ya sa ku ka gane to don haka abin na da girma نعم فكم من مزية له وكرامة Fa kam nawa ne ya tabbata مم.
ga shehu tijjani مم.
fa kam lahu min maziyatin nawa ne ya tabbata ga shehu tijjani na wasu darajoji da matsayoyi duk nawa matsayoyi nawa ne suka tabbata gare shi bacin wa'innan نعم توقف تورعا عن الأفضلية amma kuma tawakkaf ka tsaya tawakkaf afwan مم.
tawakkaf shi tijani sai ya kame tawakkafa مم.
Allah zafi madi ne aka yi mushi dauri saboda lalurar waka tawakkaf amma sai shi tijani ya tsaya tawarru'an ya kame gabarin ambaton wa'innan darajojin tawarru'an domin kiyayewa anal afdaliyati kar a bibita shi a saman sahabbai wato darajoji da karamomi da yawa sun tabbata ga shi tijjani wanda ka ce yana sama da sahabbai amma ba fifiko ba ne daraja ce مم.
don ma kawai taka tsantsan sai shi tijjani ya kame shine tawakkafa fakaffa sai ya kame tawarwa'an domin a domin kiyayewa domin kiyayewa gabarin fifita shi akan wani Allah ya sa ko kun gane نعم shine fakam min maziyatin lahu wa karamati darajoji da yawa sun tabbata ga shehu tijjani da kuma karamun tawakkaf amma shehu tijjani ya kame tawarru'an domin kiyayewa anil abdaliyati domin taka tsantsan da kiyayewa anil abdaliyati ga barin fifita shi akan sahabbai
فلا تقتضي مزية أفضلية ويوجد في المفضول خير مزية fala taktadi maziyatin ko مم.
fala taktadi maziyatun dai ka ce daraja ba ta hukunta afdariyatan fifiko kai mana daraja daban fifiko daban a iya samun wannan mutum shine mai daraja ko amma kuma ba shi da fifiko ta wani ɓangare to ita daraja ba ta hukunta fifiko za a iya shi sa ce maka wayu jadu khairu maziyyatin a iya samun fiyayyar daraja fil mabduli cikin wanda aka fi ka gane ga shi wani shaka ba ma a samu wata daraja gare shi kamar misali bayyananna da ruwa da da zinare wanne fi muhimmanci amma wanne fi daraja yanzu shi kenan sai a ce tunda tunda na ce zinare ya fi shi ina ce ina nufin ina nufin ya fi daraja ya fi komai da komai kowane da bangaren shi kowa ya san ruwa ya fi amfani ko ba gane ba kuma yana da daraja sama da zinari yana da fifiko suka yi sama da zinari amma zinari bai fi shi daraja ba Allah sa ku kun gane. To wannan kenan. Ko kuma ga ce misali ga na Umaru. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk hanyar da na Umaru ya shiga shedan baya shiganta sai dai ya shiga wani hanya daban. Eh? Ya man izar a'u shaytana izar a'u shaytana إذا رأوا الشيطان سالكا فجا سلك فجا غير فجي to ma ga manzo Allah suna haduwa da shedan ka manzo Allah zai baka labari na haɗu da shedan to yaga wannan maziya ce amma kuma ai yafi annabi ne dan shikenan shedan baya kusan shi yafi manzo Allah ne shikenan kawai dan dan dan zinare tafi tsada tafi daraja sai ya ce tafi ruwa amfani ba zai yi ba kowanne da darajan shi kowanne da fifikonsa misali annabi Suleiman ba shi bane annabin Allah akwai na sama da shi amma me yace ayyukum yati ni biyar sha ko a cikin kwa zai iya kawo mu waye babba amma eh annabi Suleiman yace kuma ayyukum yati ni bi arshiha waye a cikin ku zai iya zuwa min da gadanta Ci gaba ai kuma ya ci ni. Tun kafin su zo mun suna masu miƙa wuya falan ma. Kala ifritu ko min aljinni.
Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik.
Eh ce to. Sai ce a muna son wanda ya fi wannan sauri ne.
Falan ma aradu قال الذي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رئيه مستقرا عنده مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم to shikenan yanzu wannan wannan maziya da aka ba ma asu bin barka sai a ce ya bi annabi ya bi annabi Suleiman eh an bi shi ina yin baku misali kamar aka ce wannan a makaranta shine head boy ana nufin kuma ya bi kowa kokari ya bi kowa ilimi ya bi kowa basira a iya samun wani wanda ba shi bane head boy kuma ya fi shi sani ya fi shi ya turanci ko ya fi shi iya wani fanni a islamiyya ce wannan shine ra'isu tullab ana nufin ya bi kowa ilimi da komai da komai kenan a iya samun kuma wani wanda shi kuma ba ra'isu tullab bane amma ya fisa ta wani gurin wannan kenan da haka fala tattadi maziyatun afdaliyatu duk wannan darajar ba ta hukunta fifikonsa akan sahabban manzon Allah domin wa yujadu khairu maziyatin akan iya samun fiyayyen martaba fil mabduli cikin wanda aka fi to faslun fi ba'di karamatihi radiyallahu anhu fasali cikin wani sashin karamomin shehu tijjani Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa yarda ita karama babu wani abin yayya a cikinta babu wani abin inkari a cikinta ka tambaye kanka me ake nufi da karama kana ji me karama karama keta al'ada ne a haƙƙin waliyi kamar yadda mujiza take haƙƙin annabi karama wai kudura ne Allah kan nuna ta hannun wani bawa idan ya bi shi idan bawa ya iya sadaukar wa kansa ga Allah yi wa Allah ɗa'a da cikar biyayya yi wa Allah yadda yake so ya ba Allah Allah ya ga dama ya zaɓe shi sai Allah ya rinka bayyana wasu abubuwa ba fa mutumin nan bane zai bayyana Allah ne yake bayyana ta hanyarsa to ka ga me abin kokonto a nan eh me abin kokonto a nan babu wani abin kokonto domin Allah subhanahu wataala yana cewa man ja'a man ja'ana talaqainahu min al-ba'id wa man tasarrafa bi hawlina alanna lahu al-hadid duk mutumin da ya zo mana sai mu riske shi tun daga nisa wanda ya tasarrufi da dabaran sai mu tausasa masa karfi ko ba gane ba wannan kenan ita idan kaga kecewan al'ada a hannun annabi to mujiza kenan idan ka ganta a hannun idan ka ganta a hannunsa kafin ya samu annabta to irhasi kenan wato ana gaya maka wannan yana da girman lamari a gaba idan ya ta zo daga keta al'ada ta zo daga waliyi to ita kira karama idan ya zo daga gurin daga wasu daga cikin gama gari to ne ita kira ma'una idan ya zo daga fasiki shi ya kira istidraji shigo shigo ba zurfi an gane wannan kenan abin da zai baka mamaki idan har fasiki ko kafiri saboda bincikensa da zurfafawansa ga ilimi na zahiri har Allah subhanahu wata'ala ka iya yi masa kashafi, ka iya yi masa karama cikin wasu abubuwa, ya kake gani kuma da bawan Allah, mai yawan ambatan Allah. Ya kake ganin bawan Allah mai yawan ambatan Allah? Ai, wannan ba za a lissafa ba kenan. domin abin ya isa abin mamaki mana wayin nan kafirai ‘ya'yan annaba Adamu ne, ko? ‘ya'yan annaba Adamu sun kasu gida biyu, akwai mu'umine akwai kafirai, akwai ‘yan aljanna akwai ‘yan wuta. To sai ɗayan ɓangaren suka yi ilimi, suka gaji ilimin babansu. amma ba su yi irin aikin shi ba. Ilimin nasa na zahiri. Ɗaya kuma suka gaji ilimin nasa suka yi irin aikinsa. To yanzu shi kenan wa'incan wanda suka gaji ilimin shi na zahiri ba su irin aikinsa ba. In sun yi abu kawai sai mu kama mu yarda. Amma wa'incan da suka gaji asirinsa suka gaji ilimin nasa sun haɗa biyu suna abu sai mu ce ta yaya ta yaya. anan ba lalacewar zuciya ba ne? Ƙiri-ƙiri ba ture zai haɗa ƙarfe da ƙarfe ya haɗa kaza ya haɗa kaza ya haɗa kaza sai mota ta tashi, sai inji ya kada. Amma wali yana yi shi ke an samu matsala, ƙarya ne, siddabar ne, bokanci ne, rufa'ida ne. zai haɗa waya da waya wuta ta kawo ya ce aka haɗa da wancan kuma ba za a samu matsala kuma bai san gaibu ba ko ya sani bai sani ba kuma kafiri ba su yi amma an wali ya sai a ce a kaga bokaye masu da'awan gaibu zai haɗa ice da ice ya ce aka yi maganin kaza ne a haɗa ya yi amma shi ba zai fito biya samu waraka hakan kaga mutum na wannan yana irin wannan to dama can kaga yana inkarin wannan to ba abin da ba zai inkara ba zai inkarin sa kamar mai inkarin hasken rana ne waliyai dai da karamumunsu abu ne tabbatacce ba wani abu musu domin ba da ƙarfinsu da dabararsu aka ce maka suna yi ba to sai me da karfin Allah da dabaran Allah yake Allah ba shi da yancin tasarrufi cikin mamlakarsa ko ko mamlakar Allah tana da iyaka ba ta da shi ka ba kanka amsa da haka waliyai suna da karamomi ta bismillah كرامته كالبهر والقدر والهسا وشيمته إكفاؤها أي خفية karamatuhu karamomin shehu tijjani radiyallahu anhu kalbari kamar teku ne wurin yawa wacce ba a iyakance ta ba a iya tattare ta wal sannan kamar ɗugo-ɗugon ruwan ruwan saman wurin yawa wala sa kamar tsakon kwani ne wurin yawa wa shi matu amma al'ada da ɗabi'a na shehu tijjani ikifa'uwa shi ne ɓoye wannan karamomin ayya hufiyatin matuƙar ɓoyewa. So janin yana daga cikin ɗabi'o'insa ƙoƙarin ko ɓoye karama. Baya bari a faɗa. Baya so a gane. Domin ta karama a ya hailan mazaje ne. Himana, haila ce yi. Za ka tsaya jiran sai ka tashi a saman ruwa ne? Al'istiƙamatu abdalu min alfi karamati daidaituwan ga akan tabarki Allah ya fi karama dubu to mafi girman karama ma shi ne ganin manzan Allah shi za mai ibn baba yake ce a cikin mulki wayar ladar rijali ko wayar ladar rijali to ita ce ita dai ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ƙarshen karama a wurin waliyi to fakam
وكم له من مكاشفات صحيحة وكم له من إبراء عادل إلتي
fakam lahu nawa ne ya tabbata ga shi tijjani wato da yawa mukashafatin yaye-yayen hijabi sahihatin ingantacce lahu ya tabbata ga shehu tijjani da yawa shehu tijjani ya samu mukashafa me mukashafa ido ana yi masa mukashafa ne ta hanyar gani shi kuma zuciya ana yi masa mukashafa ne ta hanyar saduwa mukashifa halartuwar zuciya da natin bayani Allah ya yi abin da ya ɓuya ga fahimta, ka gan shi kamar gani na ido, ko ka ce alkashfu kashafi. Kashafi shi ne al'ittilawu alama wa ra'il hijabi min al-ma'anil gaibiya, wal umuri haƙiƙiya wujudan wa shuhudan. Shi ne tsinkaya zuwa ga abin da ke bayan hijabi na ma'anin, na ma'anona ɓoyayyu da al'amura na haƙiƙa. a yaye maka hijabi ka riƙa ganin su kuma sannan ita wannan kashafi din ta rabu gida biyu akwai alkashfu fil asma'i wa sifati irin wanda shi yake faɗi kashafi irin na sahibul fada cikin ya ta wa kashfi fil asma'i wa zikir lam ahida hayati idza ba'da rijali yahidu والسر سراب الخابقين وأقمت شيوك ألو حتى يهول جليل كاجي shugita wa kashfi fil asma'i ni kashfi na cikin asma'u da sifatul layi wa zikir da ambatan Allah cikin nan nake samun kashfi na lam ahil shi yace bana haila hayati matukar raya iza badar rijal iza badar rijal yahidi idan wasu daga cikin mazaje suna haila ni bana haila ai wannan karamin ai ai hailan maza kenan ko ba gane ba to kashafi na farko kenan a kuma alkashfu fil mukawwanat Allah ya sa an gane duka dai yawan ambatan Allah tare da halartowar zuciya shike ba da su Allah ya sa an gane domin manzo Allah yana cewa wata rana Hanzala ya zo gurinsa yace ya Rasulullahi na faka Hanzala Hanzala fa ya zo munafiki manzo Allah ya ce lafiya ya fara haɗuwa da sinna bakar kai sinna bakar ce lafiya ya ce abubakar kaji kaji kaji duk lokacin da muke gaban manzo Allah sai mu rinka jin mu a wani hali amma muna barin annabi sallallahu alaihi wasallam muka koma gida sai mu fara wasa muna jin daɗi da mata kawai sai mu ji mun manta komai sai na bakar ya ce tuni ma yi wannan duk yana faruwa da mu mu je gurin annabin gaba daya Nabi ce Rasulullah ya anzala ya zama munafiki. Annabi ce lafiya ya ce kaji kaji. Annabi ce lauta dumuna alama antum alayhi wa fi zikri la safatkum malaika. Ai da kuna dawwama akan halin da kuke a gabana kuma kuna dawwama cikin yawan ambaton Allah da kun yi gaba da gaba da mala'iku sun zo sun gaisa da ku har a shimfiɗoɗinku. Wannan ba kashe ba ne? Eh? A yaye ma kai gaba da gaba da mala'ika. kashafi ne ban sai ba ko an gane to wannan kenan da haka shi kashafi abu ne wanda yake bayyananne ko ma'abuta inkari su da kansu sun tabbatar da wannan abin nisa nake kawo dalilai daga gurinsu sau da yawa su ne waɗanda suke musanta haka misali a ibn taymiya yana cewa cikin majmu'ul fatawa juz'i na 20 safi na 45 wa kullama qawiya al-imanu fil qalbi duk lokacin da kace imanin tana ƙara ƙarfi a zuciya qawiyan kishaful umuri la yayi wallamari gabawa sai ta ringa ƙara ƙaruwa tana ƙara ƙarfi wa arafa haqa'iqaha min bawadina min bawadinha sai ga mutum na gane haƙiƙoƙi ta cikinsu ta cikin baɗinin wa kullama da ufal imanu da ufal kashfu in imani ya yi rauni sai kashafin ma ya rauni ka gane da kyau ya ce a cikin jiz'i na ashirin ɗin shafi na arba'in da bakwai ya ce wa kasirun min alil imani da yawa daga cikin ma'abota imani wal kashfi da ma'abota kashafi kana ji yulƙilla hufi kalbihi Allah yana yin ilhama a cikin zuciyarsu an na hada ta'ama haramun wannan abincin haramun ne ba shi wani kashafin yanzu ina iskali wa anna hadha rajula kafirun kuma wannan mutumin kafiri ne au fasikun ko fasiki ne au da yusun ko da yusi ne au ludiyin ko ba mai ludi ne gashi nan dai gashi nan gashi nan sai karke da ya kyau sai ce wa amsaluhu irin wa'annan abubuwan la ya juza an yustab'ada fi haqqil awliya illa mu'minul muttaqin bi alasa ba shi a gaba zai yiwu ba cikin haƙƙin waliyai mu'mine masu tsoron Allah ya kawo kisan Khidr da Annabi Musa ya ce ai duk kashafi ne ba sai ku kun gane kaga alhamdulillah kuma mun gode ibn al-qayyim ya gaya mana kashafi da aka samu da gurin ibn taymiyyah shi kan kanshi Allah ya samu dace to wannan kenan wa kamlahu ya tabbata ga shehu tijjani da yawa ya tabbata gare shi min ibra'i na warkar da adul illati mafi wuyar ciwo ciwo mafi wuyar rashin lafiya Allah ya sa an gane ya tabbata dewa ga shehu tijjani na warkar da ciwo a adul illati wato mafi wuyar ciwo idan har likita bokan turai ko ya iya warkar da ciwo daga ganinta ina ga kuma bawan Allah da bai san kowa ba sai Allah da ba shi da natsuwa sai cikin bautawa Allah ha wa man tasarrafa bi haulina alanna laul hadid wanda ya tasarrafi da dabaran mu da karfin mu sai mu tausasa masa karfi abu karfa ko ba gane ba kuma dama menene wannan abu ne a bayyane to wa kam min du'a'i kam min du'a'in mustajabin bi sur'atin da yawa ya tabbata ga shehu tijjani na addu'o'i wanda suke mustajabin a bar amsawa, a bar karɓa, bisur'atin da gaggawa. Da yawa an gani daga shehu tijjani addu'a wacce take karɓa cikin gaggawa Allah ya yi masa. Domin hadisul kudusi ne, manzo Allah ya kica wal in sa'alani la'udiyannahu idan ya roƙe ni wallahi sai na bashi wal sai da Allah ya rantse ba wallahi sai na bashi wala in ista'azan in ya nemi tsari na la'u'izannahu wallahi sai na tsare shi Allah ya sa an gane to wannan kenan ya za har ibnu taymiya a majmul fatawa juz'i na hudu shafi ɗari uku da saba'in da shida idan ka bi ka bi ka bi yana ta magana yana ta magana zai zo maka har inda yake cewa wa ja a fil asar ya zo a cikin asari ko da ke gaba ya gashi nan dai zuwa inda ke cewa wa rubba ash'as akbar marfu'un bil abwab da yawa mutum da za gan shi ash'as akbar wato mai jiki mai kaya kaca mai jiki duk kura marfu'un bil abwa wanda ma iya tunkuɗe shi a bayan kofofi in ya tsaya ya yi bara la aqsama lillahi la abarau da zai rantsuwa kan Allah da Allah ku fitar da shi yace wa hada amun fi kulli shay'in wannan kuma ya game cikin komai magar ja fil asr ya zo a cikin asari ya abdi Allah ya ce ya kai bawana ana wannan fa duk magana ibnu taymiya ne yana kawo ana qulu li shay'in kun fa yakun ina ce ma abu kasance sai ya kasance abini kamun biyayya aj'alaka taqula lishay'i aj'alaka taqulu lishay'i kun fayku sai in sakan yaga kai ma ka ce ma abu kasance ya kasance ya abdi ya kai bawana ana alhayyu alladhi la yamutu ni rayan da baya mutuwa adini aj'alka hayyan la tamut kamun biyayya in sakan ya kara yanda ba za ka mutu ba Allah ya sa an gane har zuwa inda yake cewa zuwa ƙarken dai maganar. Kaga wannan yana gaya maka cewa waliye sukan samu wannan a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma kamar yadda muka faɗa shi Ibn Taymiyyah ya kawo a juz'i na goma sha biyar ɗari biyar da arba'in da tara ya ce ya kawo asari da aka zuwa inda ke cewa maganan Sheikh Abdul Qadir Jilani ne man ja'ala man ja'ana talaqainahu min al-ba'id wa man tasarrafa bi hawlina alanna lahu al-hadid Allah ya sa ku an gane to wannan kenan da haka duka waɗannan ya tabbata ga Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu
wa kan min tasarrufin fil awalimin wa kan min igasatin dewa ya tabbata an samu an samu taimako daga shi tijjani da gaggawa mafi saurin kyaftawar ido wannan shi ya kira igasa wato samun taimako daga gare shi sa'in da wani mai tawassuli ya yi tawassuli da shi kalan wannan samun taimako daga shehu tijjani ya maimaitu da yawa shine wa kamlahu dewa ya maimaiti ya tabbatu ga shehu tijani min igazatin ba da taimako da ya yi ga wanda ya tawassuli dai kamun kafa da shi Allah ya sa an gane min igazatin kuma ya samu taimakon bi asara ilamhatin da mafi saurin kyaftawar ido wato wannan yana babin attawassul bi salihin ne kamun kafa da managartan bayi hadisi ya zo a sayil bukhari lamba hadisi na dubu goma da goma da cewa sai na umar ɗan kaɗa Allah ya ƙara da shi ya kasance idan fari ya same su sai ya yi tawassuli ya roƙi ruwa da albarkan abbasu ɗan abdulmutallib babban manzan Allah sai ya ce Allahumma ya Allah inna kunna na tawassalu ilaika bi nabiyina fataskina mun kasance muna kamun kafa da annabin muka ba mu ruwa dan shi wa inna na tawassalu ilayka bi ammi nabiyina to yau muna kamun kafa da baffansa faskina ka ba mu ruwa dan shi kala yace fa yusquna sai kuma a musu ruwan Allah ya sa an gane sai masu inkari suka zo suka ce ai ai Umar dan Kadabi yayi a tawassul ne da addu'an Abbas ba da shi Abbas din ba Allah ka ji wani son zuciya. To, ka tambaye su me dalili, ina dalilin sa ku ce ai da da addu'an sai na Abbas aka yi tawassuli ba da Abbas ba. Cewa fa na tawassalu bi ammi nabiyina ba. Da babban annabinmu da shi muke tawassulin. Bai ce bi du'a ya ammi nabiyina ba. Allah ya sa an gane. Allah ya kyauta. Ya zo da kyau da yawa irin wa'innan ga sunan dai da yawa har da farfuransa sai na umaru ya taɓa tawassuli kuma ka samu abin da ake su don haka wannan ba wani abu ba ne babi ne na tawassuli da yawa an samu taimako daga shi tijjani bayan an yi tawassuli da shi cikin sauri mafi saurin kyaftawar ido وكم له من تصرف وكم له وكم له من تصرف في الأوالم وكم له من رؤية لخير البرية
وكم له ديوا يا تبتك شيء تجان من تصرف نتصرف في الأوالم cikin alam wato cikin talikai sai na tasarrufi cikin talikai wannan dewa ya tabbata gare shi wato abin mamaki ne ga mutumin da yake yake ikirarin cewa ya yarda cewa Allah yana iya horewa annabawa halitta amma ya rinka inkarin dan an ci Allah ya hore ma waliyai talikai domin al'ulama'u warasatul anbiya me bako me Allah ya ce game da annabi Suleiman fasakharna lahu riya muka hoye mishi iska tajri bi amri tana gudu da umarnin sarwha'an cikin tausas tana tashi da sauki a hankali haisu asaba duk inda inifa Habi ta tashi da shi, tashi cikin ɗabi. To, yanzu annabi ba zai samu wannan gado ba? Shi ne tasarrufin ai. Ko kuma ka ce, ya za a yi mutum ya inkarin tasarrufin waliya amma yadda da karamominsu. To, ai tasarrufin karamomin ya yi. Ba su ne ko kun gane? Na'am. domin su waliyan ai ba sa yi da karfin su ba sa yi da dabarar su bari suna yi ne da karfin Allah da dabarar Allah da ganin damar Allah kamar yadda Allah ya girma mala'iku da wannan ko ya ba mala'iku tasarrufi cikin halitta ka ko inda an ba mala'ika za a yi ba wali nagartacce daga cikin ɗan adam Allah ya ta fal mukassimati amra Allah yana rantsuwa da mala'iku da suke rarraba umarninsa da izininsa, suke jujjuyawa cikin komai da komai. Allah ya sa ku an gane. Wannan aya tana gaya maka cewa ai arzikin halitta duk suna gudana ne a hannun mala'iku. Amma Allah shi ne mai shiryawa, shi ne mai yin komai a hakikanci. wannan duk shiyo ya kawo shiyo Suleiman ya kawo radiyallahu ta'ala anhu a cikin littafin sa al-afrad wan nawadir duk bayanin nan ya kawo su Allah ya sa ku an gane to dan haka abin mamaki ne ga mutum wai yana inkarin wannan sanan bugu da ƙari shi tasarrufi ba iko bane ba ƙarfin iko bane yake janyo har ka iya motsi har ka iya umarni ka iya jujjuyawa cikin duniyoyi cikin halitta to Allah bane ke bada shi walillahi al-izzatu wal rasuli wal mu'minin Allah shi ke da buwaya da iko cikin rinjaye da tasarrufi cikin talikai manzala na da shi ta Allah ya kira mu ya gaya mu ya kira mu ya ce su ma suna da shi to da sun ba Allah sai Allah ta sa musu kowa ban sani ba ko ka gane kamar yadda makaranta ɗazin kamar yadda makaranta ɗazin don haka da abin da aka ba mala'iku mun karanta ɗan ibn taimiyya ya ce wa ainihin min al-aqdabi ya ma za a haɗa mala'iku da kudubai eh kuma su an ba su tajri arzaqul ibadi ala aidihim arzikin halitta yana gudana a hannayensu to ballantana ma gudubi mai tasarrufi Allah ya sa ku ka gane to wannan kenan wani guri yana cewa shi ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa din shafi kusan 550 yana bai sharhin maganan shi Abdul Qadir Jilani ne sai ya ce fa innahu shi wato addu'a yufidu quwwatal abdi yana ƙara ƙarfin bawa wa tasrifal kauni da kuma jujjuya halitta jujjuyawan halitta walihada huwa algalibu ala zawil hawal lagan zaga ayyan addu'a shine yafi yafi rinjayi ga mabuta hali mutasharrihim wa ghayr mutasharrihim wa bihi sai ce wa bihi yatasarrafuna wa yu'saru wa yu'siruna da wannan albarkar ne suke tasarrufi cikin halitta. Allah ya sa ku ka gane. To, ya ƙara maimaita cikin majmu'u fatawa nashi juz'i na uku shafi ɗari da hamsin da shida. Ya ce min wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati at tasdiqu bi karamatil awliyai. Yana daga cikin usul na mabota sunna da jama'a ahli sunnati wal jama'a shine gazgata karamomin waliyai. Kaji daya? wa ma ya jirillahu ala aidihim da abin Allah ke gudanarwa a hannayensu min khawariqil adati na abubuwan keta al'ada fi anwayil ulumi cikin nau'o'in ilimomi daban-daban wal mukashafa ta kaji da mukashafa mun faɗi mukashafa ko alhamdulillah ce biyu wa anwa'il qudrati wat ta'sirat da nau'in qudra kala-kala da tasiri cikin halitta zuwa ƙarken maganin shi. Irin wa'in nan yana magana, yana dewa. An fahimta da kyau? In muka ci za mu ta kawo su suna nan da yawa da yawa, amma mu tagaito a haka saboda yanayin cin lokaci. Ta wannan kenan. Tasarrufi? Wannan shine tasarrufi. cikin halitta. Wa kamlahu so nawa ya tabbata ga Shehu Tijjani, ya tabbata da dama ga Shehu Tijjani, min ru'yan na gani kamar misalin gani na farki, gani na mafarki, li khairil bariyati ga fiyayyen talikai. da yawa ya tabbata da shujjani ya yi mafarki da yawa da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suna da yawa shi za shi ma ya kawo maka misali ya ce ka ru'u yawo kamar mafarkin nan da ya yi linnabi da manzan Allah ya ƙara wadduha annabi na karanta suratu duha wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walil akhiratu khairul laka min al ula fala sawfa yutika rabbuka fatarda shine wa inda fatarda yanda yazo ayar da take cewa fala sawfa yutika rabbuka fatarda daidai fatardan nan kadara mawu sai ya jefi manzon Shehu Tijjani shi annabin bilazati da kallansa ta gefen ido da kallansa na dama shi an ce a jullu na zurhu almulahazatu wa yanzu lahazan shi mafi yawancin kallon manzala dama wannan kallon ne ta yana zuwa ya yi kawai kalla shi tijjani kamar kai ma an gadar maka da wannan matsayin kai ma da sannan Allah zai baka sai ka yarda ka amince ya ishe ka saboda wirasa muhammadi muhammadiyya saboda wirasa muhammadiyya da ya zo daidai kan ayan nan kawai sai ya kalli shi tijani cewa kai ma an maka alƙawarin wannan matsayi wani daga cikin jerin mafarkansa Allah ya sa ku an gane to wannan kenan a wa lahu yana daga cikin karamomin Maulana Shutijani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce masa, Salma turidu, ka roƙi duk abin da kake so, fa inna ni u'amminu fi du'a'i fa'azin bi da'awati, ko kuma fa'azin bi da'awati, bi du'a fa'azin bi da'awati. Tun daga waƙala lahudin nan, har zuwa wancan ban bayani mafarkin manzan Allah ba. mafarkin manzala ja'izi ne manzala ya ce man ra'ani fil manami sai rani fil yaqza wani ruwaya man ra'ani fil manami fa innahu qad ra'ani ko kamar yadda annabi ya faɗa fa inna shaytana la yatamassalu bi wanda ya gani mafarki ni ya gani domin shaytan baya kama da ni wanda ya gani mafarki da sanin zai gani a farki wannan shi ne mu bar shi yadda manzo Allah ya bar shi babu maganar taqyidi to waqala lahu tun daga waqala lahu din nan kamar yadda na gaya maka har zuwa ka fita wannan kitabin wannan babin gabaki ɗayansa abu ɗaya zan gaya maka in ya so daga baya sai a tsintansu ɗaya bayan ɗaya kana ji ko? wato falalar Ubangiji ga bawa, ko kuma ka ce, Karɓan bushara gurin manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam ta hanyar kashif. Abinda kawai abinda ke gaya maka kenan. tun daga waƙalar laudina har ƙarken wannan fasali, me ke gaya maka? Shehu Tijjani har da manzala kirikiri, kuma ya karɓi wasu bisharori a wurinsa, don zarar falala ba don wani abu ba. Da mun gaya maka ɗariƙatu ɗariƙatul fadli. To, don falalar Ubangiji da yalwar falalarsa. tambayin da za ka yi makanka shi ne, karɓan bushara a gurin manzan Allah ta hanyar kashafi ba abu ne mai yiwuwa? Abu ne mai yiwuwa. Bawan Allah, waliyi, nagartacce, ya ce mana ya ga manzan Allah, annabi ya mushi bishara kaza ka sai mu ga a, to abin zai dama ana hakan na yiwuwa. Idan ja'izi na shirya shi kenan. domin kuwa Muhammadu bin Abdulwahab ya kawo mana cewa ga Mu'azu bin Jabal kafin ya mutu. Allah ya sa an gani. Ya ga ruhin ɗansa ta hanyar kashafi. Ya masa bishara cewa manzan Allah da mala'iku sun yi sahu-sahu suna jiransa. Tun kafin ya mutu ba, tun kafin ya mutu. Kai, ga Fadl bin Dukai, malamin Imam Bukhari ne, ya gaya mana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam ya ma ɗan uwansa bishara da aljanna tun kafin ya mutu. tun kafin ɗan ya mutu manzo Allah ya bayyi ya mishi ta hanyar kashafi ya masa bishara da aljanna ta hanyar kashafi domin ya zo a cikin littafin akamu tamannil maut na Muhammad dan Abdul Wahhab ka je ka duba juz'i na ɗaya shafi na goma sha ɗaya cewa Mu'adh bin Jabal an soki ɗansa a shekaran da aka yi Amwas sai ya mutu, ya haƙuri, ya bar wa Allah. Allah ya sa an gani. To a haka ne lokacin da aka mushi wannan sukar, haka wa har zuwa dai karshen kisar ba zan iya tuna kisar ga baki ɗayanta ba amma ka je ka duba wannan littafi juz'i na ɗaya shafi na goma sha ɗaya an gane da kyau to wannan kenan sannan kuma ka duba fada'ila abu hanifa hadisi na ɗari biyu da ashirin da takwas za a gani daga abinu aim fadl bin dukain ya ce na shiga gurin Hassan bin Sale, sai na gaina dariya. Allah sa an gane, sai ce, za ka binne dan uwanka Aliyu bin Sale, amma kuma kana dariya? Ka binne dan uwanka da safe yanzu kuma na haka fara dariya har komai ya warware? Daga yin rasuwa haka samu inshirahu satar yalwatan kirji? Sai ce, ya ba zan sake jiki ba, ai ɗan uwana ba shi ba bakin ciki. Ya ce, ya ka san haka? Sai ya ce, na shiga wurinsa kafin ya mutu. Sai na ce, ɗan uwana ya yanayin jikin naka. Sai ya ce, ma'allazina na amallahu alaihim minan nabi'ina. Gani tare da wa'inda Allah ya musu nima na annabawa. Sai na ce mishi, a, wai ƙur'ani kake karanta ko kana kallon wani abu ne sai ɗan wannan shi ta awala tara ma ara kai ba gani abin da nake gani dama ƙultu yana ce mashi ma tara kai to me kake gani sai ce haza nabiyullahi muhammad ai ga manzon Allah nan yadhafu ilayya yana mun murmushi wa yubashiruni bil janna yana mun bashara da aljanna summa qada sannan ya rasu Eh? Yanzu wannan ba bushara ba ne da ya samu ta hanyar manza, ta hanyar kashafi. Wannan ba abu ba ne abin inkari. Ibn Taymiyya shi da kansa ya ce, a cikin majmul fatawa game da falalan managarta bayi. Ya yi wani magana mai tsawo kalan haka dai shi ma ya yi irin waɗannan maganganun Allah ya sa ku an gane kuma shi ibnu taimiyya akan irin wannan shi ma yana da martabobi suna nan duk almajiransa sun faɗa. Allah ya sa an gane. E, duk ran da ta tashi mu ma za mu kawo wannan maratibu, wannan manaƙibu. Allah ya datar da mu za mu tsaya nan. In Allah ya kai mu gobe sai mu tashi. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم